والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau shida ga watan rabi'in akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na sittin da ɗaya ta kuma mu tashi darasi na sittin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaq alayhi shaytan inda mala yake cewa babu salatul layli masna masna babu da yake magana akan sallar dare ita sallar dare biyu ce wal witr rak'atun min akhir al-layl ita kuwa witri raka'a ce guda a ƙarshen dare hadisi na 432 an ibn umar radiyallahu anhu ma anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an salatil layl abdullahi da umar Allah ya kara masa yadda yake wani mutum ya tambayi annabi alaihi salatu wa salam yaya yanayin sallar dare yake kaifiya yake tambaya akai yaya annabi yake sallar dare tun nan ba ku manta ba a baya an yi mun yi magana a inda aka ce yana yin sallah raka'a goma sha ɗaya ya hudu sannan ya ƙara hudu sannan ya uku wanda muka ce a hudun nan tana da fuskoki kusan guda uku fuska ta farko wasu malamai suka ce ana yin ta yanayin azahar wasu kuma suka ce a yanayin sallar nafula biyu za a yi a yi sallama a kuma biyu a sallama sai a huta to fuska ta uku ce watakila ban faɗe ta wakilin wanda za a yi rakawoyin gaba ɗaya ba zama sai ɗaya sai a ƙarshe za a zauna kawai wanda wanne yana da kyau idan za ka yi musamman sallar daren za ka yi wa mutane irin wannan to ka gaya musu don wani zai raka a biyu ya canja alwala misali ko yana da larura to ka ga ba a samu wannan ba sai a samu matsala sai ka ana ta korafi to gwara ce na farko an karanta a gurin sannan abu na biyu a sanar da su cewa to me raka a uku ba za mu yi mun miƙe ba zama kan wani ka miƙe a ta uku ya ma tasbihi ita cewa sai ka dawo to saboda haka shine abubuwan da malamin ke faɗa shi ilimi ba a so kai tallan da gurin da waje amfani ba yawa alal aqalli shi za ga Allah yana turo annabawa abin da ake bukata shine wanda bai fahimci wani sako ka fara fahimtar da shi sako domin suna cewa al insanu aduwu ma jahila shi mutum yana gaba da abin da ya jahilce shi in dai bai san shi wala ga yana faɗa da shi to wannan ɗabi'a na adam to amma akwai wannan fuskar alal aqalli ka ko baka yi ba ka dai sani in kana so ka yi wutar sai ka yi gida guda hudu ba zama gaba daya dama ka san cikin ka lafiya lau baka da basir ba kaza ba kaza kuma baka da gajiya wanda ita sallar dare dama abin da aka fi bukata tsayi wata fi tsawo ita aka fito in za ka yi minti ashirin to minti sha biyar ko sha biyu to ake ka yi da a tsaye sauran minti takwas ɗin a yi a sujjada da rukuni haka ake bukata to shine yake cewa annabi alayhi salatu wasalam ya ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce salatul layli masna masna sallar dare biyu ce biyu kaga ba a faɗi adadi ba a wannan dalilin ne yasa sai imam malik suke ganin sallar dare ba wai za a takaita mutum a sha ɗaya ba duk da mun wuce a baya wancan fi'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam mu fahimta da kyau dan mala albani yana da ra'ayin ba za a ƙara a sha ɗaya ba shi ke nuna shi kenan ba za a ƙara ba domin karanta salatu tarawih ko qiyam ramadan za ga ya kauta tarihi akan wannan matsalar cewa ba za a kara ba to ɗaliban ilimi kuma wani ya karanta iya wannan shi ma sai kauta tarihi wanda kuskure ne gaskiya idan mutum ya duba wannan hadisin bukari ne kuma tunda wancan ba nasi bane kuma fi'ili ne fi'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye kuwa ba ka gane umarni ko hani a cikin sa shi sa wani malami yake da littafi al-muhaqqaq fi ma yata'allaq bi af'ali rasul in ba karanta wannan ba za ka sha wahala lokacin da muke biyawa wasu mata satin da ya wuce hadisin bukari da annaba ne da aka islam ya gaya wa hindu ta ji ta faɗa ita mijinta yana da hali a hutu biyar baya ba ta abin da zai ce ta yi a ɗanta sai annaba ne salatu wasalam ya ce khudi min malihi ma yasfiki wa yasfi bani ki je a cikin dukiyarsa ki ɗau abin da zai ce ki yi a ɗanki sai na ce wannan fa ba fatawa aka ba mata ba ba fatawa ba ce domin akwai lokacin da annabi alaihi salatu wasallam yake zuwa idan ya zo da wato da hula yake zuwa ta uba yadda uba yake yi yadda wani lokacin kuma hula ce ta amir jagora shugaba akwai lokacin da hular da yake sawa kuma hula ce ta alƙali sai na tambaye su na ce wannan abin da annabi ya gaya wa wannan baiwa Allah wata hula ya sa ukun nan duk da ana magana wajen huluna goma sha biyu yake sa wata hula ya sa a nan ta amir mai umarni a matsayinsa na shugaba yake ba da o yake gaya mata ko a matsayinsa na alƙali ko a matsayinsa na uba da yau ka fahimta alƙali hukunci ya mata saboda haka wannan shi ne abin da za a kalla wata ba nace musu wata ba za ta je ta dauki yanzu kawai ta je ta rika diwan kudin mijinta ta ce karanta mu kai a makaranta ba ba fatawa aka yi ba ba fatawa ba ce saboda haka rashin gane wayannan abubuwan da yawa kuma yana yakan sa mu fada wasu wato kurakuran da yawa duk lokacin da yanzu kaga ai kamar matsalar matsalar aure ne har yanzu ta kuɗa abin aiki sai malami yanzu ya zo zai ma bayani akan aure walima aure sai ya zo yana so ya gaya ma haƙoƙin miji akan mace ko haƙoƙin mace akan miji sai ai ta gaya ma wai yadda annabi ya shiga ya yi da ummu salama da yadda ya yi da sauda da yadda ya yi da hafsa da yadda ya yi da aisha kai sai a tattara ma gaba ɗaya a ce wai matarka guda ɗaya zai kai mata irin waɗannan ta yaya ta yaya kowace mace daga cikin wayannan gaba ɗaya akwai da annabi yake mu'amalanta ta misali ummu salama in ka duba da kyau za ga administrative abubuwa annabi yake yi shawara wasu abubuwa sun taso za ga ita ake yi idan ka zo gidan aisha ne za ga ana wasa da barkwanci idan ku koma gurin na na zainab za ka ita ba kowace yanayin ta daban to ba a tattarawa shi ta yanzu auren mu yake samun matsala Allah sai wani ya zo ya tattaro dukan nan ya ce wai guda goma annabi matansa tara a lokaci daya ya ce wai yadda annabi ya mu'amalance guda tara nan kai ma haka za ka yi da matarka guda daya bi kulli maqamin maqam saboda haka kowanne kowa lifestyle din gidansa daban shine kawai maslahar da za ka kalla a gidansa wani ana yin kaza a gidansa kuma haka ake yi wani ba ba za ka ce sai yayi irin wannan dole a'a in dai bai saba wa Allah ba kare shi ne lifestyle da gidansa wannan shi yake za a zauna lafiya a muri na ga yawa wasu nace ka gani a gidana ba wai zancen wai kar ku zo saboda ana karatu kan wani da zai ce ai mu ma ba ma yi mu ma da muke biya babu wai zancen a ce kullun kika sa riga na ce ki kyau ba la'ada ta ba ran da Allah ya sa nace kin kyau Allah ne ya matsu baki na na faɗa amma ba al'adar ba hauke ɗabi'arsa shi ka'ida a iyayenmu mun gani da duk da karanci shekarunmu mun gani za ga idan mahaifiya ta zo wucewa unguwa yana zaune mahaifinku a kofa wato a bakin kofa ko a a tsakar gida zai ce kuma ki canja kayan it means bai ba kuma ki canja haka kawai zai gaya mata kuma ki canja kayan wayannan abubuwan ba muka kaka idan aka kawo mar abinci ya cinye su yayi daɗi wannan haka ba wuce idan ka kawo ya kiji bai bar ba ko dai ya ci wani a waje ko kuma bai masa ba wannan ita ce al'adar ba wuce idan ma za su rike wannan ba za su rika faɗa da maza ba a ce mu yan indiya ne ko a yan indiya bane da za a ce wani ya ce wai wanda zai rika wai tsaga a hannun ya auro na ce kana da aiki wallahi ko ba indiya bane mu ba hausawa ne typical hausawa ko fulani da kyale mu a yadda muke kuma haka iyayen mu su zauna lafiya amma yanzu da an debo inda kai ba dan inda ba kai ba in yamuri ba kai ba dan haka ka rasa inda zaka ji kuma auren yake kyau to wallahi wannan shine abubuwan da muka saka la da kasu wala ziyada idan muka dawo kan za ga aure zai zauna lafiya ai na ba ku misali cewa wani ya ga ya fito yana fitowa sai ya ga wani sun fito da matarsa a kauye a kauye gari in kana so gane kan tauraro sai ka je kauye inda ba haske reflecting na wuta taurari sun yi taba taban nan a ƙasa kamar kaɗi ba sai ya kalli mata sai ya ce kin ga taurarin nan tace na gan su ne gida sai kin gan su masu kyau tace wallahi sai ya ce to kin fi su kyau ta rika murna yanzu na ga wannan kyau tana ta murna shi kuma wani ya ji shi ma sai ya ɗauki wannan lafiyar ɗin wani da matarsa suna fi kyau a waje ya ce kin ga taurarin nan tace na gani ne in fi su kyauta ce ƙarya kake munafiki to ta san ba ya mata wannan ta ce ƙarya kake yi munafiki to haka shi ne kowa ɗabi'ar gidansa daban to idan ka ɗau wannan zaka zauna lafiya sai ga an daɗe a gidanka ba a faɗa amma ka koma wa Hausa ko Indiya zaka ja wahala kuwa. wallahi kuma kullum zaka yi tace baka iya ba ko tace ba haka domin wancan da aka koya mata ake so ta yi ba fa ɗabi'a ta wace ita da take actress so ake idan ma aka yi bai ba sai an canja haka ka'idar tutar din dai idan aka yi wata a cikin gidan Allah kin juye da kuke ki guri kaza saboda ba dabi'a ta bace sai ta hanyar da ake so me yasa auren ta ya mutu in ta iya ita wanda take koya ma yanzu wake wannan dabi'ar ko ba zo rafi me yasa auren ya mutu in dai ta iya wannan abubuwa to wayannan su ne gaskiya ko da yaushe su za mu dauka sai ga an zauna lafiya ko da yaushe cewa wato mutum ya kwaikwayi shi sa za ga ana cewa ai al'ada muhakkama al'ada al'urf duk da al'urf ya fi faɗi a usul fiqi ko a qawaidul fiqhiyya ya fi faɗi amma ko da yaushe al'ada tana taka rawa ta mutane a abubuwan da ya taso musamman ga matsala aure tana taka rawa sosai mutukar ba cin karo sai da addini ba wato ka kyale ka tafi a haka za ka zauna lafiya na ai shine na gaya ma kaga ba fitowa ne karka yi ba ka je kai tai ka je kai tai girin da tai kwalliya ka gaya mata so dari ka rika lazimi amma wallahi wata ran za za ku yi fada akan baka fada ba ina gaya ma za ku yi fada ai mata ba yanzu misali ake ta zo a a Ibrahim Wakin din kokolwar mata na cewa har ake zuwa kawo fatoyi cewa wai abinci ma ba dole ne sai ta dafa ba ba dole ne sai ta dafa ba feminism suna jin daɗin fata wannan feminist suna jin daɗin ta cewa ba dole sai ta dafa ba eh a wai ji wai kaida ya je ka mata adabi ya bata kaga wannan matsalar wallahi cutar da mata za ta kuma tana cutar da su saboda da zarar an riga an ɗauki wannan to ba inda zai ai za a ga iyayen mu yanzu da cijuwa ta zo ta sadda kai saboda mace tana da wani abu kaga cewa annabi alaihi salatu wasalam kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi minat ahli waje ka ji mata sun ce wani ba a ga ya maza a masallaci saboda mun ce annabi yana ci wa iyalanta hidima sai na ce wasu mata na ce to ku fahimta fa ba su ba matan ba su ɗauka aikin annabi ba ne ba su ɗauka haka ba amma kai yanzu ka ka gwada ka gani da ka fara yin shara a matsayin kai ango ka fara yi mata shara to duk ran da baka yi wala ta ce baka yi shara ba fa yau ita a gurin ta aikin ka ne domin ka fara kana farawa to wallahi sai kawai in za ka taya mata aiki ba za ta jira ɗin karatun nan ba amma ka za mu faɗa idan za ka taya ta aiki shine ka rika tantance salo wata gida yawan ka taya ta shara gobe wani abu kuma ya zanto kai ka sa kanka ba sa ka ba amma in ba haka wata za ta saki jiki da rika ganin shara fa aikin mai gida ne da ka za ka ce ba ita ba ta ce ai ba kai ba shi za ga masu wayo kayi bodin ka zauna a kudu kayi kaza kai ka iya girki amma tun da ka zo shekara ku goma ko sau ɗaya baka taɓa tsora miya ba saboda kana sana kawai saboda ta gane aikinta ne randa ba ta nan wata larura ko ba ta da lafiya sai ka shiga cikin kai amma idan ta gane cewa yanzu akwai wani abokin mu da yake har kowa sai ba ta ce wai saboda ta san yayi zaman Lagos kuma yayi bodin ya dade ya iya girki to wai kai ba za ka yi kaza ba yace aiki na ni to haka yi kamata ko da yaushe al'urbu al'ada muhakkama yawa wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye to saboda haka annabi alayhi salatu wassalam yana yin sallah raka'a biyu ka bai faɗa adadin ba bai faɗa adadi ba saboda haka karka zo shi za ka ce ma sai a imamu Ahmad yana yin raka'a ɗari uku to da kin fahimci cewa ko raka'a nawa ne za ka yi har muka kawo misali cewa ibnu qayyim yana cewa an zan samu ne ka rika yin raka'a hamsin kullun hafarilla saboda yin sallolin da yawa yana taimakawa sosai wani sahabi da yazo ya rasu da Allah ina so ne makwabtaka da kai a aljanna annabi alayhi salatu wassalam yace yace yace da shi to fa inni ala nafsika bi kasrati sujud abinda zaka yi mun kawai ka rika yawan yin sujada yanzu to kana yawan yin sallar nafila saboda haka yana da kyau kwarai da gaske fa idza ka ji a dukum subha kaga zaka yi yin bibiyu guda nawa ba adadi da kaji da ɗayan ku ya ji tsoron kullowa asuba alfajir sallah raka'atan wahida sai ya sallah raka'a daya tutiru lahu ma qad sallah za ta zama masa wutirin abin da ya sallata gaba daya shikenan ya danganta da yadda kai wani zai yi raka a girin wani girin da hudu wani talatin biyar da ya yi wata ran bai da nishadi ba zai raka a biyu ya kuma guda daya ko ya raka a ukun gaba daya a haɗe ta yi hadisi na gaba ni bin Umar radiyallahu anhu ma hadisi na 433 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا كسانيا karshen sallar ku da daddare da ranto wutin wannan bayanin kuma mun yi al bayani muke akai idan mutum yana farkon daren ba sai daji ya zai yi sallar baka ce zai iya yin bibiyun sa ba komai so da haka kusanya in zan samu ne wutiri ya zama karshe da shi kuka rufa dare har muka ba da misalin sai na abubakar da sai na umar cewa shi sai yana yin farkon dare sai na abubakar farkon dare yake wucewarsa sai na umar kuma karshen dare annabi yake kai karfi ne da kai kana ji da karfi jiza wannan shi ne hadisi na babi na gaba kaga a wannan kafin mu wuce za mu koyi cewa akwai falala yin wutiri da kuma koyarwa a kwadaitarwa a kan yin ta kafin mutum ya kwanta da kuma bayan mutum ya tashi bayan ya tashi kuma yin kiyamun laifi sannan mu gane cewa ita wutiri sunna ce ta halin zaman gida da tafiya domin mun faɗa tun a farkon babukan cewa annabi baya barin ta da raka'atul fajr da wutiri da halin gida zaman da tafiya da annabi baya barin na'am sannan wanda yake jin tsoron wato wutiri to zai yi zai yake jin tsoron kai a bacci yaron jayin ki zai iya yin wutirinsa a farkon dare wannan shi ne babu targibi fi du'a babu da yake magana akan kwadaitarwa dangane da addu'a fi akhirin laila wa zikri da ambatan Allah fi akhirin laila a karshen dare mala yace wal ijabati fihi da kuma ijaba amsawa na wannan addu'a in dai zaka rika addu'a karshen dare zatin da yake mun fadin sinadar cewa in dai mutum zai rika addu'o'i karshen dare don Allah yadda zaka sha mamaki yadda Allah maka hukun sarki zai rika shiga lamurmuran bawan Allah kana da matsalolin da wasu kai kaɗai ka san kasuwa abubuwa sun dagule ba gurin aikin ku kana da matsaloli a makaranta kana da su haka to wallahi ka rika sallar dare wallahi za ka bada labari Allah kana sallar dare sai Allah ya yayi ma abubuwanka duka za ka kama mai to sai yake cewa ana bi wa yana radiyallahu anhu hadisi na 134 an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kan lalle manzo ya da mita Allah tabbata a gare shi yace yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangijin mu yana sakkowa mai girma da buwaya kullu lailatin kullu lailatin a kowane dare ila sama'i duniya zuwa ga saman duniya kowane dare Allah madaukakin sarki yana sakkowa kaga wannan shine nuzulul laita ka nuzulil makhluq sauka ba yin ta dan adam ba ai kaga in dai ba mutum yana da wato zuciya mai larura ba dama da an ce Allah madaukakin sarki yana sakkowa ba za ka hararo irin sakko kowa ba domin tsuntsu ba daga sama yana sakkowa mutum ba yana sauka irin saukar tsuntsu da ta mutum ɗaya ce ba ɗaya ba ce baka taba tunanin cewa baka taba hararo haka ba to shi sa malamai su imamu malik suke cewa amin ruha kama ja'a ka gudanar da su yadda suka duba ruwanka haka je gurin mutum yanzu a gida a ce ma yana sama bai sako ba sai kai tunanin yadda da tabara za ta duro haka zai duro ba za ka yi wannan tunanin ba domin ta zuciya ka take wa Allah wannan tunanin me yasa me yasa to kaga rashin lafiya ce rashin lafiya ce shi za take wannan tunanin saboda a kuma za ka ga wai ba haushi har wannan ce cewa ba za ka ce wato Allah ba za ka fassara haka ba za ka je sai za su cewa mun baro wani halai a hannun Allah ba wani ba haushi da zaka je yana faɗan wannan ya ce ba kyau ko kowa ya ce cewa an baki rai a hannun Allah rai a hannun Allah amma kaga duk lafiyayyen hankali salimi ya taba hararo cewa a hannu fa kaza kaza yawa to haka su ma sauran haka ne su ma sauran da haka ne sai inda za a yi maganar fuska a yi maganar wato diga digi a yi maganar hannu duk wannan haka ake so a min ruha ka ba za yadda kake fassara rai a hannun Allah ka fassara wannan ka rika jin cewa a hakan yake ka zauna lafiya shikenan kawai ba tawili lasna nushabbihu rabbina bi sifatina innal mushabbiha abidul buhtani kalla wala nuqlihi min awsabi innal mu'attila shi ma kaga mu'attil shine masu korewa to to saboda haka wannan shine to kowanne dare kowanne dare sannan ba za ka hararo cewa wani ya zo ya ba wato maza amfani da hankali kamar mu'tazila haka cewa kai ba azaba kawai kace ba gada ba taradi babu dujal ba duk wannan alamomin kiyama manya suka ce ƙarya ne hankali wani wai saboda hankalin su bai karba wani suka ce ƙarya ne azaba kawai suka ce ƙarya ne suka ce yanzu wani mutane da suka yi bara ku cewa ba Abuja ne dan wuta bane kowa ya dan wuta ne to wai a je a haka kabarin sa ka sa tsuntsun ka gaje jiya mu sanyi a cikin zai gaji tunda a cikin jihar nan yake yau sai tunda ba za a ga ya gaji ba wai ƙarya ne wai ko ka zara hannunka ko tsiri ba za ka ji ba la ilaha illallah kaga wannan ai za ga wato abubuwa ne suke kawowa da hankali wanda mutum bai da hankali zai bi su cewa wai in gaske ne cewa wato ana yin azabar annabi ya raduna alaiha guduwan wa ashiya haka Allah ya ce mana cewa ya fir'auna safa da yamma ake mara azaba kullum wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ranar alkiyama kuma azabar da ta bi wannan tsanani sai suka ce ƙarya ne domin hankali ba zai karba ba wai ga fir'aunan na ana ganin sa a ce wai ga shi nan a yadda yake shekara da shekaru la haula wala quwwata illa billah shi sa Allah ya ce muke ka la wala biye hankali ne da kai to ka rika gode wata eh lokacin da za ka gaske haske zai zo ka karba to ka gode wa Allah to wannan shine to sai yace wato hina ya buka sunutun layin Allah yana saukowa saman dare lokacin da ya zanto wato sunutun layin akhir sunutun layin akhir ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe ƙarfe nawa yanzu dare yake fara mu ɗauka shida yaushe alfijir yake kullowa to mu ɗauka biyar a ita ma shidan an tsara mata wani mintuna ko biyar saura misali to kaga daga shida zuwa biyar awa nawa sha ɗaya to sha ɗaya a raba gida uku mu ɗauka uku da rabi rabi kaga uku da minti ishirin ne ko ko ne uku da minti ashirin to uku da minti ashirin a ƙara wa shida tara da minti ashirin to kaga yanzu ba a so a gaya wa mata a gida ba a so sallar ki tawar tara da minti ashirin baki ba sallar shayi to shi kenan a ƙaro wata uku da minti ishirin na a ƙara wa tara da minti ashirin ya zama nawa turuki na biyu muka shiga bayan ya zama nawa sha biyu da minti arba'in to shine sunusun na yi da tsani asali eh to gani daga sha biyu masu takin ku ji da kyau daga sha biyu da minti arba'in an shiga sulutul layl al-akhir wanda Allah yake tambaya hal min sa'ili daga sha biyu da minti arba'in amma wallahi ko yau ka duba waya ka za ka karfe ɗaya da minti hamsin mutane suna kai duk da wallahi ba fa kiyamun layli suke ba kiyamun waya suke yi kiyamun takin shi ake yi sai kai biyu da rabi ko uku za ka ganki a kai ba zai iya tashi ya sallah lokacin da Allah yake tambaya wa ya gashi nan zamu biya ya kulu man ya da'uni fa astajiba la ubangiji yana cewa wa zai roke ni wa zai kira ni amsa ba la haula wala quwwata illa billah duk daren duniya kuma wayan ta al-aqlaniyun din masu amfani yan falasifa masu amfani da hankali ne suka ce a hankali zai karbi wannan to wannan dare ne ai yanzu dare wani garin yanzu kanzu a Malaysia wajen awa bakwai ne yanzu ina ji gari ya waye ya kusa wayewa a Malaysia ko yawa sai ce wai wannan dare daren Malaysia ko na Najeriya wai dan a rikita haka kawai a ba haka muke yin azumi ba a wannan dare muke azumi duk a lokaci guda saboda haka babu ruwanka kuma cikin iko Allah madaukakin sarki kowanne a daren nasu da suke zuwa wannan yanayin a lokacin Allah zai je mu ina ruwanka abin da ya dame ka saboda haka kun ga yanzu mun gane a sanyin nan longa night da ake da shi da wahala ko da baka da ciwon sanyi a ce baka tashi wai idan baka sha ruwa ba in dai kwanta da wuri to zaka tashi fitsari sai dai matsewa kake yi kai dan zaka wani yana jin fitsarin haka zai matse jini da safe sai da asuba dan ba zai tashi ba to saboda haka daga sha biyu da arba'in har zuwa karfe wato a biyar mutum saura kwata lokaci ne da Allah yake ta tambaya akwai mai roko mai addu'a ba amsa ba wa zai kira ni na amsa ba inji Allah kullum kuma ba ba dai Ramadana kawai ba man ya salu ni wa zai roƙe ni roƙo fa iya na baki Allah ya babu in taraka su'alahu wa bunayya adam hina yas'al yaghdabu inji imamu shafi fushi Allah yake yin ka daina roƙonsa amma da adam kada miji in dai ka biya roƙonsa za ku bata shi za ga wato gware ya nishaɗi ya baka da kansa amma kana roƙon su sai ku baka sai ya riga ganin kamar ka fiye damu Allah ne kawai baya gajiya man yastaghfirni wa zai nemi gafara ta fa afira la na gafarta masa duk muna neman wayannan abubuwa muna da bukata ta roƙo ta addu'a muna da roƙo da zamu yi muna da matsaloli da muke so Allah ya gafarta mana duk muna da jama'a mutum ya daure idan kana kwanciya da wuri za ka taki Allah kuma karka matsa wa kanka a karan fari mun bayar da wannan littafi karka matsa wa kanka misali in ka kwanta ka ce za ka tashi hudu awa ɗayan ka yi da za ka kana annajuwa ko da safi ko ba koma ba har zuwa safiya za ka da karfin ka za ka fita aiki domin baccin ya ishe ka domin ka yi baccin da ya wuce na awa takwas a ce yanzu dan ne za ka gari da goma ta yi ko gari ba mutane sosai dare ya yi don za ka daure ka rika kwanciya tara tara hankalin safa tara awa uku mun ya zama sha biyu ga wata awa hudu kaga awa bakwai to awa bakwai kirko ta ije ka kai bacci sir awa bakwai wanda cewa akan su kansu tura mu da masu maganganu akan baccin sha suke din da ka zama a bacci awa takwas ya ije ka ya ije ka saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura mu kiyaye Allah ta yanke amma yujibul mutarra idza da'a ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله waye yake amsa wanda yake cikin kunci duk kuna cikin matsaloli matsalolin nan da yawa yanzu kuna gani fa yanzu kan misali shinkafa ɗan gwamnati sai lafiyayyen mutum zai iya siya matsala ce ko kana da albashin dubu talatin misali ka sai shinkafa dubu sha tara saura dubu sha ɗaya sauran kuma abubuwa fa to wannan matsalolin naka ba za ka yawa Allah ba kai kana zaune kawai ka ga Allah ya matso wani alabin ya kama wallahi sai ya kawo ka koma zuwa ga Allah ka gani koma to wayannan abubuwan ya kamata mu lura mu rika koma kullun Allah tambayar mu yake bukata kullun kuma muna da ita mun sha ba da wannan misali in za a kawo takarda yanzu a ce kowa ya rubuta bukatunsa duk mu matasa gaba daya kowa sai ya ce mu bukulis kafin da tijan su gaba za mu cika da wurkuwa ko da da tijan sun fi ka boko domin yanzu manyanta kai saboda saurin rubutu da wuri za ka cika domin bukatun gidanku daban naka daban na budurwarka daban duk kuma sai ka zuba sai ka zuba kowanne saboda haka wannan shine kuma Allah yake wai za ta alaka ibadi ani fa inni garib jama'a ko baka haddace alqur'ani ba ka samu rabin awa ka rika karanta sabbi subha rabbikal a'la da qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu da falaki da nas kai kiyamul layli wallahi ko baka haddace qur'ani ba kai wannan ka taji kawai rabin awa ya isa wannan ban shine abin da na gaya muku satin da ya wuce shine nake cin da zaka ga kana bin wani malami kana ta wanda kana a kana maka lawo me sirrin sirrin nake gaya muku yanzu ba ku kobo wallahi shine sirrin duk sallar dare jama'a shine sirrin ina gaya muku ka koya kawai ka ce kai dai za mu zo nan gaban mu biya babi da za ku gaje dan yadda yake mutane saboda baya so ka shiga wannan sallar idan ka koya domin ya san ka daddanne shi zaka sai ga muna nan da wani babu ya gaba mu je karatu to shine malam ya ci gaba kuma kaga Allah da kansa yake cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin wanda ba sa roko na ma za su shiga jahannama domin addu'a ibada suna kaskanta su to ya kamata mu dage a Allah ya datar da malai ce babu targibi fi kiyami ramadan babin da yake magana akan kwadaitarwa kun ga an yi bayani akan tsayuwar dare na kowane lokaci in sai a koma ramadan kuma akan tsayuwar dare a ramadana wa huwa tarawih shine tarawih an ce tarawih ne saboda an yi hudu za a huta a kuma yi hudu a huta a kuma yin uku a tashi kuma gaba ɗaya ko kuma a yin huda na huda har adadin da ake so a yi hadisi na ɗari hudu da talatin da biyar ana bi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban fa ne mutum ga sharadi duk wanda ya kai wa ramadana imanin yana da imani wa ihtisaban da niyyar neman lada ba wai kawai ya zauna ba ne ce kowa ya dade abokansa duk su tafi gidan baki to ba ko an tawo masallacin nan sallah sai ya ji cewa kai shi ma ba da wannan zaman bare ta je tafi wannan ba imanin wa ta ba bai ko kuma kar a zo ana zance gobe cewa an yi sallah shi ya jibe ba ba imanin wa ta ban bane sai yayi da imani kuma da neman lada wato sai yayi da ikhlasi da mutaba wajibi ne idan ba dan Allah bane dan kar ai magori yaje ko dan kar a zo ya je ga sun dawo yana zaune ya ji ba lada wajibi ne sai an kiyaye wannan dan za a goni yana zuwa ne dan kar a zo wasu hadda ta ba mutu ake yace ka ganki rago baya zuwa sallar dare dan Allah gafara wai wai ta zaruwa akai to ai gwanin ji da bai je dilla dan ku ya zube a gurin ku gaba daya ko mutum ya zo da wace gari mai ta hamma a ce ya ce wallahi yawon da yau a gidan bakin kowa ka gama zubar da ladan da hammar da ladan duk ka zubar da saboda haka wajibi ne sai an kiyaye Allah me yasa ake cewa kiyamul layli ana sa ran zaka samu lada saboda lokacin da ka tashi kai ba kowa kuma ana sa ran dan Allah kai amma ta ramadana kuwa saboda ana biye ma tsoron ji za ka ce imanin wa hisaba ana biye ma tsoron jama'a ka rika ganin kawai saboda jama'a wato da suka fito kai ma ba za ka je to sai kai ta karansa wallahi sai kai yakin zuciyarka lokacin da kai ji zuciya na gaya ba dan a gani za ka to sai kai hakura kai aiki kawai kai ta dukan ta har sai ta lallasu ta ji cewa ba dan Allah ake yi sai ka koma na'am haka haka idan abin da alaji yake cewa sallar da mutum zai tun daga matsaloli da yawa zai da wannan niyyar ya yi na farko zai da niyyar haka sannan abu na biyu surorin da za a karanta ba sura duk inda ka samu in ka ga dama za ka iya yin kiyamun lailin ka da aya ɗaya ba annabi ya yi da aya ɗaya a suratul ma'ida in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ita ita maimaitawa ya dade ya kusa awa misali a tsaye yana mai bayan fatiha ya yi ta mai ta ana son tsayuwar shi za ki kira kiyamun laili sai tsawo to idan mutum ya zo shawarar da zan baka shine kar ka je da hausa kai ta bayani a sujjada idan matsalar ta haka tana nan da yawa baka sanya za ka faɗa da larabci ba to akwai shi ne amfanin karatu da muke akwai addu'o'i da yawa da muke biyawa ko lasu ya mun biya wata za ka ga irin jawami'ul kalim wanda annabi ya koyawa na na aisha sai kai ta maimaita ta da wannan niyyar abin zuciyar ka Allah ya sani zai biya ma Allah ba sai kai bayanin admission kasuwancin ka da waye gaba dai kai dai kai ta maimaita wannan addu'ar amma ka halin soda wannan matsalar a zuciyar ka rika halin soda bi yawan su kuma idan baka yi wannan baka rika Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabana ka san matsalar mutanen mu mutun ya iya addu'a sai ya raina ta saboda wai ana ganin an iya amma ku duba ba saboda girman ta ku tambayi ana zan mu duk wanda yaje daga rukunu jamani zuwa ajalul aswad sai wa kai ko da yake yi hakuri ko ba wannan saboda girman ta Allahumma atina ko rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ita za kai kai har ka je ajalul aswad kana har zuwa ajalul aswad ka je bismillah Allahu akbar sannan sai ka tura in tilawa kake ka ci gaba in addu'o'i kake yi kana roƙon wasu abubuwa ka tura ko me kake yi ka ci gaba salati annabi kake ci gaba amma kana kuma dawowa daidai rukunul yaman sai ka ƙara zayawa ka ce rabbana atina fid dunya hasana kai tai har ka zo hajarul azwar kai ka san tana da kima ina ƙara faɗa ko me matsalolinka ka halarto da su a wannan Allah zai biya ba Allah ya datar da mu to wannan shine alaikum assalam na eh ai abin da suka ce zama addu'a ba shine ai ba aya wace cikakkiya misali a aya take wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya ko aka cire wa minhum shine malamai suka ce don guje wannan ma gaba daya ya zo a hadisi kuma za a ce Allahumma atina ko Allahumma rabbana ka huta shikenan aga ai ka cire wa Qur'ani ka biya ba addu'a kai na'am Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ita ce wanda annabi ya koya na Aisha Allahumma innaka afuwun ya ubangiji kai ne mai afuwa tuhibbul afwa kana son yin afuwa fa'fu anni Allah kai mun afuwa in ko Allah ya ba afuwa duk bukatun ka zai biya ba ai idan kana da matsala da mai gidanka ba za ga an rike ba wasu san salarin ka ko kan ma rike kaza sai fasitijan ka je ji kenan to amma ba ka da matsala da ubangijin ka gaba daya to komai ka sa a gaba zai ga yana yana kilikin irin wayan abubuwan sune jawabi alkali amma mutanen mu suka iya sai su raina da ka iya ka ji ka iya wajen mutum ya rika ganin shi ne wahala yake duban da wannan abin da ake bukata da kai ba wahalar ba ka halarto ta kawai a zuciyarka ka gaba Allah ya datar da mu to wannan shine abin da ya kamata a kiyaye cewa mu lura da kyau babu bukan da muke biyawa kamata ya murka aflayin ne wallahi murka aflayin abin da yasa nake samun karfin gwiwa sau da yawa ina ƙara binciko sabuwan saboda wato alhamdulillah gaskiya haka za ga mutane al'umma mu suna kokarin abubuwan da ake faɗa wasu suna amfani da kaza sosai dan za ka rika jin rahoto masu kyau cewa wani ya yi kaza kuma ya dace da kaza to wannan shine kuma amfanin karatu shine amfanin karatu saboda haka mu rika gwadawa duk abin da ya zo ta shabbahu ko ba ba mu zama kamar sahabbai ba to muna kwatanta za mu shiga layin kirba sai insha Allah ta'ala to wannan shine to wannan shine abin da wato ake gayawa imanin gufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda yayi wannan yana mai imani da neman lada za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa hadisi na gaba 436 ana aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja zata lailatin min jawfil layl ana aisha Allah ya kara mata da kace annabi alaihi salatu wasallam ya fita a wani dare a tsakiyar daren tsakiya fa salla fil masjid sai ya fito yin sallah a masallaci fa salla rijalun bi salatihi kawai sai aka samu wasu mazaje daga cikin sahabbai suka zo suna gana annabi na sallah kowa sai ya bi shi sallar jaraba kawai sai suka sai suka bi shi sallah bi salati suka bi shi sallah shine liman suna bin sa fa asba'an nasu fa tahaddathu wayannan mutanen da suka bi sallah wa ke gari wa suka fito waje suna faɗa cewa ai ji annabi ne ya fito ya liman kaga duk wanda ya ji cewa annabi ne liman jiya ai shi ma yau zai zo ai kwanan da nan wannan labarin da suka yi wacce ma aktaru aktaru minhum sai aka linku inda su goma ne yanzu wajen mutum talatin arba'in sun zo an samu labarin annabi ne liman tijiya ba sallu ma'ahu kuma wayannan duk suka ba annabi sallah kun ga dare na biyu kenan annabi yayi ne sallan nafila sallar dare tare da me wato limanci fa asba nasu ba tahaddathu wa ke gari mutane ka san ba wato iya mu da ka cigaba da tattaunawa cewa ai jiya an cika annabi alaihi salatu wasallam ya yi limanci fa kaddara ahlul masjid min al-lailati thalitha dare da uku ba sai aka cika masallaci ba fa karaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sallu bi salati annabi ya fito aka kuma gurin sallah falamma kanat al-lailatu rabi'a ai da dare na hudu yayi gaba ɗaya har ƴan ƙauyuka kowa ya ji labari adadal masjidu ana ali ai wannan masallacin ma sai kasa ɗaukan mutanen da suka zo saboda yawan su gaba ɗaya an cika bakin hatta kare da salatin subuhi to shi kuma annabi alaihi salatu wasalam sai yake fitowa da aka cika masallaci bakin da wata ruwayar har sai da wasu suka riga asala asala lokacin sallah annabi yana cin sai sallata gida lokacin asuba da yin zai hutu walan ma qadal fajr yana idan da sallah asuba akbala ala nasi sai annabi ya jiyo kalle mutane wata shahada yayi kudu wata laja inna alhamdulillah nahmaduhu wa nas- lokacin da annabi zai magana wannan magana wannan kalmomin yake faɗa ya faɗe su sun makana yace amma ba'du bayan haka innahu lam yakhfa alayya makanukum yace wato matsayin ku bai buya gare ni ba wato abubuwan da kuka yi jiya da matsayin matsayin ku bata buya gare ni ba na san me ya faru da ku na san cewa kun zo kun cika a masallaci lakin ni khashitu an tufrada alaikum abinda ya hana da ku cewa ina jin tsoron ka a faranta muku ne fatajizu anha ku gajiya ku kasa dan aka faranta mana sallar dare wallahi ba za a iya ba ita abin da nake jiye muku tsoro ke kun ga wannan hadisin annabi alaihi salatu wasalam ya faɗi illar da ta sa yake fitowa a yi ne a rika yin sallar dare da mutane mu je ɗaya hadisin ma ɗauke ɗaya gaba babu du'a fi salatin laili wa qiyamihi ko kuma kafin mu wuce wannan shi yake nuna cewa ashe domin wato yin sallar dare a fito a yi sallar dare a ramadana kowace sallah gaba ɗaya sallar nafila an fito mutum ya yi ta a gida amma banda iyamun da banda wato sallar nafila a ramadana me yasa suka ce domin ita annabi ya yi wa wasu limanci ya yi limanci me yasa ya daina jin tsoron kar a farar lanta zamanin sai na hawa sai aka ci gaba da yin sallah in dare kowa zai fito sai ga mutum biyu a can suna jami'i mutum biyar suna jami'in sa a can mutum shida kowa yana jami'in sa ya danganta da limamin da ya ba zamanin sai na baka shekara biyu da wata biyu haka aka kai zamanin sai na umar da ya zo ya gansa haka sai da kamata ya haɗu guri ɗaya a samu liman ɗaya sai ya samu musu liman wato tamimu da da kuma ubayu bin ka'ab yace ku ne alaran mumin da za ku yi liman yace gaba ɗaya a daina zuwa rarrabu ku rika yi a wata ran da ya fito ya gansu an cika ya ce ni a mafi bidi'a to haji ma da Allah da wannan bidi'a bidi'a da ma'anar luga ko istilahi da ma'anar luga domin bidi'a abin da ake nufi shine abin da ka kirkiro wanda kake so ka samu lada kuma annabi bai ba bai ba da dama ai ba ba ai a gaban sa ya shiru ba sallar da rako annabi yayi ko bai ba ita rike wannan ka rike karatun wani ba zai rike ka gaba sallar da raba bid'a ba ce abin da ake bukata a gurin ka na sallar dare shine kawai ka tsarkake zuciyarka serious me yasa bai zama bid'a ba saboda annabi yayi to me yasa annabi ya daina a lokacin saboda tsoron kara'i ne a farlanta to yanzu waye zai zo ya ce kuma a daina yi saboda tsoron ka a farlanta wa zai farlanta wa za a turo ga ya ma to shine alhukumu ya duru ma allati wujudan wa adaman illar da ta sa annabi ya je yi daina yi ita sai na Umar ya fahimta shi za ya ce yanzu a ci gaba da yi an fahimta da kyau ko me illar shine gudun kada a farlanta yanzu kuma ba za a farlanta ba domin babu wani annabi bayan annabi ne sallallahu alaihi wasallam kawai sai dai a kauda kutuntunu fitar mata a hadu da maza wannan wani abu ne da dole a yake shi fita a yi abubuwa marasa kyau wani abu ne dole a yakar amma matsayin sallar yana nan ka ji tsoron Allah ka tafi akan wannan mai alaji zai ce na'am Na'am.
Suna da dama da kanta ta kamar kashi Na'am, farkon dare tsakiya ƙarshe?
farkon dare Na'am, da ya zo ina da suka samu haka, ke kwanciya ta haka.
da tsakiya Mm, da tashi ya abu da ya samu mm, ko masu kwanciya.
haka.
Ana kira sallah na yi tashi da yi.
Kiran sallar farko ko na biyu?
Na farko Na farko kafin kullowa alfajir. Yayi zai yi haka ba ba matsala. Ai ka ga wannan kamar yadda muka faɗa muka ce um, Imam Ahmad bin Hanbal yana yin raka 300. Ai ka ga wato ba faɗi yadda yanayin yadda yake yin ta ba. Ya danganta da yadda kake son nishaɗi.
kowa ya yi ba jero waye ba lokaci lokaci bayan lokaci in kai kaga ji ka huta za mu zo wani babi nan gaba da annabi ma zai baka shawara cewa an ka fara sallar kaga ji ko baka kwanta zai gaya ba domin karka je kamar garin tilawa kuma ba ba tilawa kake ba kana tan kana wani surutai kana zuwa a gaya ma a ce raji atila da wuya har tana sa wai giya tana tarewa za a zo a gaya ma shawara ake baka cewa da ka fara jin bacci ko ka gaji ko ma ka kwanta wallahu a'lam Na'am. To wannan shine Allah ya datar da mu. Babu du'a fi salatin layli. Babun da zai magana to ga irin addu'o'i da za ka yi a sallar dare. Wa qiyamihi da tsayuwar dare. An kira shi qiyami, sallar dare dai ita ce qiyamul layli. ai. Me yasa ake cewa ta qiyamul layli saboda tsayuwar da ake wa- wato dadewa da ake a tsaye. shi za ake ce mata qiyamul layli dadewa da kake a tsaye mun ba da misali da in za ka yi minti a jiran a sallar to ana la akalla kai minti goma sha biyu a tsaye shine qiyamul layli din kenan kuma ko da karamar sura ka haddace ita mai mai tata ita mai mai tawa kulu wallahu a gaya da tije a gida cewa kulu wallahu ki baba ita mai mai tata ba adadi ba wanda yake zai killisa ba ki dai da bayan kin jiki kaba ki dadan wato gaji sai ki tafi ki rukuyi haka ake yin zalla daga nan an jima a rukuyi shi ma a dago daga nan an tafi sujjada an jima ita ma a dago a dan jima ana rabbi gilli rabbi gilli ko allahumma gilli warhamni zuwa karshe ayi wannan a koma haka a tsanake shi ne kiyamun laili Allah ya dace da mu kiyamun laili nan fa da muke biya da sauki wahala ne da ita ba yawa tana da wahalar gaske sai mutum ya daure Allah sai ka daure yawa to sai yake cewa um Ibn Abbas ne kana Ibn Abbas Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda ya kara masa yadda shi da mahaifin yace bitu inda maimunata na kwana a gurin goggona maimuna domin da maimuna da mahaifiyarsa lubabatu ummul fadl mahaifiyar abba wato abdullahi da abbas kenan lubabatu ya da kanwar saboda haka iya cewa abdullahi da abbas ya yi wa maimuna zaman ɗaki to ya kwana gurin maimuna domin yana cikin matasan akwai wanda har annabi ya bar duniya ba ba su fi shekara sha biyar ba shi da abdullahi dan umar shekarunsu ba su da yawa to sai yake cewa ya kwana gurin maimuna fa kama nabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam ya ci sai miki shine fa ata hajatahu sai dai biya bukatarsa wato anan suka ce je bawali ya kama ruwa mun ta wannan bayanin ba ba sharadi bane in ka tashi zaka yi azala sai kai bawali sai kana ji iza ka ce bukata sai dai yayi in babu bukata ba sai kai ba ga salau bayan ya kama ruwa ga salau wajahu wa yadayhi ya wanke fuskarsa da tafuka hannayensa shine me yake nufi da wannan sai alwala sai a ga ma wani wa bangare daga ciki saboda wanke fuska da wato da hannaye kaga ai duk farilla ne a cikin alwala sai yace sun mana ba sannan sai yi bacci ku kiyaye gaban nan sun makama fa atal qirba bayan yayi bacci sai tsara daji sai tafi gurin wata salkarsa salka buta kenan amma wadda take ta fata sai wadda ake ratewa wato fa'ad laka shinaqaha sai sai ya kwance wato bakin butar tunda kun ga ai salka ce tsaure bakin ta sai kwanto daga ciki tunda ratewa ce kun ga hikima anan wato annabi likitan likitoci ne ana ajiye butar a nan ne don kan wani abu ya shiga ko tsaka ko kwaro ko wani abu sai zira ta yi ta sabanin ka ajiye a ƙasa wani kwaro ko tsaka ko tsira zai iya zuwa ya saba baki sai zira ta yi ta wane mutum wane mutum to shi ne kina ka haɗin ai fa laka ai fakka wahalla sai kwance bakin an gane ko yawwa to sai ce sun mata wadda sannan ya alwala wudu'an baina wudu'aini alwalad da take tsakanin alwala guda biyu abin nufi malamai suka ce shine alwalad da aka yi an yi ta ne kaga kana da dama za ka yi alwala kai wankewa sau daya ko biyu ko uku ko to sai aka ce ma ya wanke gabobin sau biyu shine abin da ake nufi yayi na tsakiya shine baina wudu'aini din yayi na tsakiya kaga ai wankewa ta farko malamai suka ce shine farilla ta biyun da daukun duk tsarin lada ne duk tsarin lada ne ba a wucewa a kan uku to amma zuwa ke ta farko ka tabbatar baya bayan yadda wasu ke wani mutum ya fara wankewa ya dan taba shi ke nan sauran sai bai ta ya ce ai zai kara a wankewa ta biyu a na farko ake so ka game ko ina domin shi ne falilla na biyun karin lada ne na ukun ba karin lada ne to saboda haka annabi alaihi salatu wasallam ya yi wannan lam yuksir bi yawaita ba waƙad bala waƙad ablaga amma ya kai matuƙa wajen wankewa kar ka dauka wai shafa su ya wanke sosai duk da cewa sau biyu yayi ko ta gaba fa sallah sai annabi ya miƙe ya sallah ablaga abba sai ce fa qumtu ni ma sai na miƙe fa ta matsaitu yace sai na miƙa shine ta matsai ai wato ta maddada ka annahu kana na'iban sai irin miƙan nan kamar bacci yake dan ka annabi alaihi salatu wasallam ya ga cewa shi wannan yaron ashe ma ba bacci yake ba duk abin da nake yana gani sai ya dan yi miƙa wai irin bacci yake yi shi Abdullahi da Abbas yace a bayan yayi wannan karahiyata an yara anni kuntu wato alqubu saboda ina kin kar annabi ya ga kamar ina bibiyar sa ne. duk abubuwan da yake ina kallo sai na yi miƙa fata wazatu ni ma sai na miƙe na je na yi alwala yace fa kama yusalli sai annabi ya miƙe yana sallah fa qumtu an ya tari sai na miƙe na tsaya a hagun annabi alaihi salatu wasalam fa kada bi udni yace sai annabi ya kama kunne na sai ya riko kunnensa yana sallar fa to da mun yi annabi na sallah ya zo tsaya a hagunsa sai annabi ya kamo kunnensa fa adara ni an yamini sai ya kewayo da ni damansa ya kewaye da ni damansa to sai na bi da shi ta gaba ko ta baya me dalili saboda kai yake tare wa sallah amma dai wannan ganowa kai ba hadisin da ya nuna cewa ta gaba yawa ganewa saboda ana ganin cewa in bi ta gaban mai sallah kaza ne to yasa malamai yan zagiriya suka ce ba ruwanka ko ta ina ne babba ka sani ba saboda haka mutum ya kewayo da shi suka ce ai kewayowa ma ta bayan ai wahala suka ce ka gwada ka gani cewa idan kace ta baye ne ai wahala ce haka ka turo shi ka kuma haka duk kana zalla sai suka ce ai abin da wahala suka ce ta gaban su yi janyo me yasa su bata man sallah ba saboda gyaran sallah yake shi kuma me kamar me kake kunama ne ko wani mutiji ko wani abu suka ce saboda gyaran sallah yake fikihun ya fito ko bai fito ba fikihu ne mai kyau ka ce inda gyaran sallah ne ba za a ce ya ci gaban mai sallah ba sai aka ce to kaga kana da kofa kai wanda ya bi ba sauki ta gaban ka zaka bi da shi hankalinka ya fi kwanciya baka bata sallah ka ba ta ba yaron ɗanka yanzu ya zo bi ka sallah ne ka janyo shi wani kila in ta baya ne ma sai wuce wuce tafiyar sa kawai ya kyale ka misali kana jin tsoron zai ba gudu amma ta gaban ka ka janyo shi ka kawo shi nan ko kuma a bayan ka da wani abun wasa wanda zai iya kafin ya gawo tawo gurin ka ya balle shi tunda duk zai iya a yaro da yayi misali to sai ka duba maslaha wanne yafi ba ta gaba dai ba wahala haka zaka tawo da shi ta hannunka kawai ka tsara ruko shi ka dare shi dama ba wahala to amma dai kamar da muka faɗa abin da yasa suke wannan maganganun ba nasi ba nasi shi wancan kaga wucewa ta gaban mai sallah ai wani abu ne daban ba mai sallar aka yi magana akai ba yawwa to saboda haka yace sai ya janyo shi ya taho da shi a wato ya janyo shi an yami ne ya da da shi daman sa yace fata ta masalatihu talata ashara raka'a yace sallar ta tuka har raka'a goma sha uku annabi alaihi salatu wasallam sai yi sallar raka'a goma sha uku wanda mun yi bayanin nan shi ma a baya wai suka ce hadda raka'atul fajr ko sun matsaja sai annabi ya koma yake jingina manama yayi bacci hatta na fasa a sai da aka rika jin sawu shine abin da muke cewa mun shari shine malamin suka ce ba kowanne mun shari wani cuta akwai na lafiya akwai na lafiya akwai wanda yana likitoci za su gaya ma wani an samu matsala ne a ko adenoid ne da shi ko kaza ko kaza misali amma akwai na lafiya wanda lafiya to irin wanda annabi ya na lafiya shi kenan mun zauna lafiya eh kan wani ya ta mun jari ya ce sunna ne yace wallahi kuwa sai wani ya ta mun jari ya ce sunna ne yace ya annabi ma yana a ba irin da ka yake yi ba yawwa kai da ka je ka duka je a duba naka wa kana idana ma nafaka sai aka ce idan annabi yana numfashi yana sallah ana jin wannan numfashin idan idan yana bacci kai ana jin wannan numfashin sound kai tace wato fa adanahu bilal bi salah ana haka kawai sai bilal ya yake na cewa lokacin sallah yayi fa sallah annabi ya yake sallah kaga ba ga ba wala me tawadda bi alwala ba me yasa saboda mun biya a baya wa zai iya tunowa yawwa kuma dama kai ma ai kai ma da nidin da yasa an kai bacci kake zuwa kai alwala saboda baka san me faruwa shi bacci kansa baya kare alwala sababi ne ko ba ka ne alari yace ba a hadathun wa asbabu da yazo asbabun da yace da bacci me yasa saboda al'ainu ka usai duk da bai inganta ba magani shi ido murfin dubura ne da zarar ka fara bacci to baka san me zai fara a dubura ba sai ga mutum yana ta saki air pollution bai sani ba a gurin bai sani ba wallahi dan ni na taba ganin wani a masallaci Allah Allah ya sa an yi sallah a sallah asuba ne an yana zaune kawai sai ji yana dariya tan dai da dariya sai yawa sai farka yana zaune bai san air pollution ya saka ba to irin wannan ne kaga ba zai iya yiwa ya fito baka sani ba wani abu ya faru baka sani ba to amma annabi alaihi salatu wasalam idan ne ke bacci zuciyar ba ta yi sallallahu alaihi wasallam to bara ku ji addu'a wa kana yaqulu fi du'ai annabi ya kasance yana faɗa addu'arsa yana cewa ne gashi nan yana cewa Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura waj'al li nura annabi alayhi salatu wasalam ya kasance yana faɗan wannan addu'ar Allahumma ja'al fi qalbi nura ya ubangiji ka sanya haske cikin zuciyata wa fi basari nura sannan kuma ka sanya haske a cikin idona wa fi sam'i nura ka sanya haske a cikin jina wa an yamini nura ka sanya haske a damana wa an yasari nuran ka sanya haske a haguna wa fauki nuran Allah ka sanya haske a sama na wa tahti nuran Allah ka sanya haske a ƙasa na wa amami nuran Allah ka sanya haske a gaba na wa ja'alni nuran ni ya kaina gaba ɗaya na Allah ka sanya na zama haske gaba ɗaya ma a wannan addu'a ce ga mabiya amma za ku ga za ku ga wato malam mai hijirul muslim ya kawo ta addu'o'in tafiya masallaci to yi sa wata rana malam Muhammad na kai da gobe yake ce mu ya taba ji a cikin manyan malaman garin nan wani yana a fatawoyin sa yana cewa ba ta cikin addu'o'in tafiya sallah cewa tana ce addu'o'in yau shi tambaye da yau yake cewa an ce ba ta inganta tana ce addu'o'in tafiya sallah ba addu'o'in tafiya masallaci ba ta inganta ba sai nace baraka ji ba addu'a ce ba ta inganta ba abin da yake ma magana ne ma magana akan ingancin cewa ita za a je a tafi masallaci wanne yake suka ba wai hadisin ba domin hadisin bukari da muslim ne yana magana akan cewa ita addu'ar sallar darasi ba ta tafiya masallaci ba ko domin bayanin kiyamun laili mutum kuma kai bincike sosai kai ta hakiki duk da cewa malam alƙaɗani ya kawo a hizin muslim Allah ya masa raba ko iri ta hadin sa ne amma abin da ya kuɗi ganci gaskiya a sallolin darasi addu'a sallar da ranar ake yin da ba yayin tafiya masallacin asuba ba ko shakka babu um wannan yafi inganci yafi inganci saboda haka ga hadisin yana nan yana nan to wannan shi kusan na ma yin ba haka eh misali ne ga dama ai kun ga muna maganar cewa akwai jawami'ul kalim dunkulallin kalmomi wacce ce yayin da kai alwala kafin ka je ka fara sallar ka daidai inda za ka yi sallah tawowarka kafin ka zo gurin ita za ka biya wasu kuma ka biya a cikin sallar ka ba in ka gada ba a sujjada ka za ka rasa shikenan wasu kuma ka ce bayan ka yi sallama ka daga hannu a addu'o'inka za ka yi domin ka san a sallar da wannan sujjada yana da muhimmanci kana ce da addu'a kana ce mai yawa kai tsayi irin su Allahumma atina din irin su Allahumma ja'al fi qalbi nura dukka kawo su ko guda uku ka rike kai ta maimaitawa ka daidai dade in ka ga dama sai kai dabara ka fara yin tanzihi ka dan dade kana yin tanzihi sannan daga baya sai ka dora da addu'o'in yayi yayi to wannan shine abin da ya kamata mu lura wa iyyakum muna gawa ɗayan mu ta ci saura minti biyu akwai rasuwa da aka yi yanzu shi sa muka bakara na? Oke, akwai ƙarar shi a ƙasa? To kaga na zai kawo ba. Kala kuraibu mai ruwa yarda yake ne, to gaya mu me yake? Ba ni ƙara sa da nan. Can, ina gurin? Can ƙasa? Oke, to na gani. A ban shi wani. Kala kuraibu, a rawi a rubin Abbas, mai ruwa daga ibn Abbas ya ce, وسبع في التابوت guda bakwan nan in ka lissafo za ga Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi watari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa wa fawqi nura wa tahti nura wa amami yace guda bakwan nan ka lissafo su za ka ga cewa sabon fitta wuce guda bakwan farko yace suna cikin kwakwalwata hatta wuce ga akwati kenan yana nufin na haddace su wa laqitu rajulan min waladil abbas yace na hadu da wani daga ƴaƴan Abdullahi wato ƴaƴan Abbas ibn Abdul Muttalib fa haddathani bihinna ya zantar da ni su fa da kara asabi shi kuma a tata ruwaya sai yace wa fi asabi nura wa lahmi nura wa dami nura wa sha'ri nura wa bashari nura wa zakara khaslatayn ya faɗi wasu ɗabi'u guda biyu bai kawo ma su a nan ba amma ka ga nan wa fi asabi ne al'asabu eh eh dama kana gaba ɗaya gaɓoɓinka Allah madaukakin sarki ka sanya wato gaɓoɓi na ka sanya musu haske wa lahmi nuran Allah ka sanya wa nama na haske wa dami nura jini na ma Allah ka sanya masa haske wa sha'ari nuran gaji na Allah ka sanya masa haske wa bashari wa bashari nuran sannan kuma wato fata ta ma Allah ka sanya masa haske kagan kallin ba ɗaya biyu uku hudu biyar sai ce wanda kara kasuladai ya faɗi wasu ɗabi'u guda biyu wato da bai faɗe su waje a in ka hada da biyar ɗin tan nawa kenan bakwai shi kenan Allah ya dakatar da mu akwai rasuwa da aka yanzu shi sa ba muka dan makara kafin mu to yanzu nan akwai mahaifiyar su Alhaji Awali Makawa ita Allah ya warasuwa yanzu nan bayan magaruwa aka yi mata sallah muna fata Allah ya madaukakin sarki ya yabe mata ya ba su juriya da hakuri kuma Allah ba shi ikon wato wato yi mata addu'o'i da ya kamata muna roƙon ubangiji da sunan sa kyawawa duk iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da gafara dan na ya salam mala bai ce akwai yayin ku barista na Abuja shi ma barshin lafiya ta sa an da shi gida muna fata Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah ya daga kafadinsa duk marasa lafiya gida da asibiti Allah ka bashi lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu akwai waɗanda wato suke da larurori wasu suna da fatan za su je wasu ƙasashen ma fita don a yi musu aiki muna fata Allah madaukakin sarki ya shiga al'amuran su ya kawo musu da sauki muna roƙon ubangiji da sunayen ta kyawawa ya sa lafiyar da za a tafi nema Allah ya bada ita sannan ranar lahadi insha Allah jauran mu kamar yadda muka faɗa za mu karasa mutum ɗari da goma za mu karasa mun fara ba da wannan tiket ɗin waɗanda suke kawai zuwa su su gaya mana lamba sai mu duba lambar da suke amfani da ita wancan lokacin da ita za mu yi amfani mu ba da tiket ɗin insha Allah za mu karasa so muke mu kara wannan daura insha Allah karfe takwas da rabi wannan shi ne muna da kowa wani da sunayen ta kyawawa da sofin sa maka wuta na'am sannan gobe alwajib za mu biya mun yi a kamun jana'in ta jiyu gobe insha Allah a can masallaci alwajib za mu biya na'am na'am na'am kage irin wayannan duk suna buƙatar ayi wato suna buƙatar dalili duk wanda zai zuwa irin wannan abubuwan ya zo shi za har abubuwa wani ya zo kawai ya ɗauko ta sanda a nuno ta a facebook a ce ma sandar annaba ne salatu wasalamu ne ana buƙatar dalili ko gashi ko wani abu suna buƙatar domin yawanci sa abai ba da kamar ta albina abi wa kas gashin annaba ne salatu wasalamu da yake gurin cewa yi abin ne kire to ina ka samu misali irin wayannan abubuwan ko a ce ma zoban sa ya fada wata rijiya ya bata waye ya gano shi yana bukatar dalilai gaskiya shi za a ga malamai sun yi rubuce akan asarun nabi sallallahu alaihi wasallam akwai rubuce rubuce da yawa akwai rubuce rubuce gaskiya yana bukatar dalili wallahu ala kuma abin da kai sai kaga an ce ma an gano a Turkiya sai kuma ka rika ji can ma Indonesia su ma sun ce ma sai ka rasa wanda kwagiri ne da gaske Allah kai dai kawai ka ba annabi alaihi salatu wasalam shine babban mafita اللهم اعنا في اوراننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا وجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ولن نسكي تبقى دين المسلمين ان شاء الله كتبكي الله قال ابو سلاجيا قال يوم شامل يرو من ربو ونجي سنة يتشاوى اسبوعين زمان او كتادوا ولن نسكي من وسيا دعوة ما سجل رباوة da wanda suke neman aiki Allah ka tallafa musu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga lamarin اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين.